يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه باب باب فإن تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم bayan shi imam bukari ya yi mana bayani akan cewa alkunya wato siffar alkunya tana daga cikin wato shu'abu ko kuma rassa na itaciyar ko bishiyar imani a cikin babinmu wanda ya gabata a lokacin da ya ji wani ɗaya daga cikin sahabansa yana wa wato daga ansarawa yana wa ɗan uwansa wasiya ko kuma gargaɗi akan wato alkunyarsa ta yi yawa fiye da kima saboda haka ya kamata ya rage ko kuma ya sassauta maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa bar shi domin shi alkunya ko kuma ita alkunya tana daga cikin rassan imani ko kuma tana daga cikin sifofin imani to alkunya dai kamar yadda mun sani abinda ake nufi da alkunya wata siffa ce wanda za ta kasance a zuciyar mutum ta hana shi ga aiwata ta hana shi daga aikata abubuwa waɗanda wato ana zaton za su rage darajar mutum wato inda alkunya ta yi kama da imani imani da Allah da addininsa yana hana mutum aikata abubuwa waɗanda aka hana a shari'a aikata haramtattun abubuwa haka irin wannan alkunya da aka faɗa idan mutum ya zama yana da alkunya wajen mutane to dole mutumin nan baya yarda ya aikata wani abu wanda zai rage daraja a cikin wato mutane saboda haka ya yi kama da imani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin wato imani a larabci suna ce alhaya'u inqibadu inqibadun fi nafsi khashyata irtikabi ma yukra wato wani abu ne a ran mutum idan ya zo yana so ya aikata wani abin da zai rage darajarsa ko kuma zai rushe mutuncinsa idanun mutane sai wannan abun ya taso a rai ya hana mutum aikata wannan abu na alkunya din nan ko kuma mai sa mutum kunya din nan haka kuma idan imani yana nan a zuciyar mutum duk lokacin da ya fara yin wani abu sai ka ga nurin imani da haskensa ya motsa cikin zuciya ya hana mutum aikata wannan abu saboda haka alhaya'u shu'batu min al-imani aw alhaya'u min al-imani da'ahu fa inna al-haya'a khairun la yati illa bi khairin dan muslim kuma haka yana faɗa to wannan babu kuma malamin mu bukhari yake fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan kun lura a cikin babobi waɗanda suka gabata bukhari yana kokarin tabbatar mana cewa imani kuduri ne a zuciya amma fa ayyuka su ma suna shiga a cikin imani wato kamar yadda dai yayi bayani kamar yadda yayi bayanin cewa imani wato furuci ne da harshe kuduri ne da zuciya da kuma aiki da gababu abinda ya faɗa ke to a nan yana so nuna mana cewa shi wanda yake ba musulmi ba ba za a bar shi ba sai in ya musulunta to a nan gashi ubangiji ya amfani a wasu abubuwa idan wato mutum ya aikata su to za a rabu kuma za a bar shi sai kuka ji a nan ya ce fa in tabu idan sun tuba waɗanda su ba musulmi ba mushrikai ne ko kuma ma'abota littahi ne yahudu da nasara fa in tabu idan sun tuba to bai tsaya akan tuban nan ba tuba dai shine sun musulunta idan sun faɗi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan sun faɗi haka to sun tuba fa in tabu idan sun tuba suka bar shirka bai tsaya nan ba yace wa aqamu salata sun tsai da sallah wa atu zakata sun ba da zakka kuma sun ba da haƙƙi da ya wajaba cikin dukiya wato haƙƙin Allah to ubangiji anan yake fa kallu sabilahum ku bar su wato kada ku yaƙe su kada ku karkashe su ku bar su ma'ana dai anan abin da shi bukhari yake yana so ya gaya mana wato ayyuka su kansu suna daga cikin imani sabanin abin da wasu suke cewa idan mutum ya yi imani da zuciya ba lalle ne sai ya yi wasu ayyuka ba idan ya yi imani da zuciya shikenan ya wadatar kamar mazhabar murji'a wanda muka koma har yanzu dai malam yana musu raddi yana yana mutunta abin da su suke kai na cewa imani kadai yakan yi amfani to imani kadai yakan yi amfani idan baka samu daman aikata wasu ayyuka na alheri ba misali mutumin da ya musulunta kafin azahar ta yaron to kaga imani sai amfane shi ko kuma mutumin da ya musulunta ya shiga yaki sai aka kashe shi kafin wani lokacin sallah yayi to kaga mutumin nan ma imanin shi ya amfane shi ba tare da wasu ayyuka ba irin su ko sun faru da yawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan bukhari yana cewa idan mutum yana lami lafiyarsa to ana bukatar imanin zai kasance ya kunshi ayyuka su ma sun shiga a ciki sallah azumi sallah a nan wato bayan tuba sallah zakka da kuma dai sauran waɗanda suka abubuwa da suka rassanta ga wannan su ne azumi da haji to ya ci gaba da cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عبد الله بن محمد المسندي أنا شيني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان المسندي ولا أنسان شيء سنن المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة تو أبو روح شيني كنيرتا الحرمي سناني ولا يزود فيجر نسبة sabanin abin da karmani ya bayyana a cikin shar'insa na wannan littafi na cewa alharamiyu nisba ce zuwa harami a'a harami sunansa ne wato kamar abbas da al-abbas harami da al-harami daidai ne ibn umarata bin abi hafsa to abu hafsa din nan sunansa nabitun bin nuni nabitun wasu littattafai waɗanda sun sharhanta wannan littafi za ku samu an rubuta sabitun bisa'il musallata ga hakika da nabitun ne ba sabitun bane sunan shi wannan mutum al-basri قال حدثنا شي wannan alharami wanda aka faɗa wato saboda tabbatar da cewa shi ba mutumin makka bane malamai sun ce an haife shi a basra ya yi girma a basra ya yi karatu a basra ya karantar a basra ya mutu kuma a basra bai fita ba saboda a tabbatar cewa zai saɓani abin da shi karmani ya faɗa aha قال حدثنا شعبة شيء يكي شعبة ابن الحجاج ya karbo ne wurin shurba ibn al-hajjaj an waqid ibn muhammad an waqid ibn muhammad ibn zayd ibn abdullah ibn umara ibn al-khattab waqid wanda ya ambata anan din wato waqid ibn muhammad ibn zayd bin abdullah ibn umar ibn al-khattab shine ruwaito wurin kakansa قال سمعت أبي يحدث واتو يا جبابا سينا بعد واتو ينا ruwaito wajen kakansa shine Abdullah bin Umar عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تو wannan hadisi ya zo riwaya biyu riwaya ta farko ita ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وأن إتك الرواية الفرقو وأن الرواية تبكي تكنت إتك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وأن إتك الرواية تبيو to malaman hadisi a nan sun ce wannan hadisi wannan riwaya ta biyu da muka karanta ta tana daga cikin misalai hadisi da ake ce masa gharibul isnadi wa qul gharibun ma rawa rawin faqat shi garibi shine hadisin da mutum ɗaya ne ya rawaito shine hadisun gharibun to wannan hadisi garibi ne domin shuba shi ya kaɗaita da karɓarsa a wurin shi wafi haka ibn hibban abin da ya faɗa shuba wato daga shuba kuwa ba garib ba ne aziz ne tunda mutum biyu ne suka ruwaito shi da gare shi wato harami wanda muka ambata yanzu da kuma abdulmalik ibn salih har wa yau kuma azizun ne daga haramiyun tunda shi almusnadi da ibrahim bin muhammad bin ar'ara su biyu suka kadaita da shi wato daga gare shi daga jihar shi ibrahim ibn ar'ara wato ibrahim bin muhammad ibn ar'ara kuwa abu awana da ibnu hibban da isma'ili suka ruwaito shi kun ga anan sai zama mashhuri tunda ya wato ya wuce matsayin cewa abun nan aziz ko kuma gharib aziz shine wanda aka samu mutum biyu su suka ruwaito shi gharib shine wanda mutum ɗaya ta shine ya ruwaito shi wanda ya wuce haka kuwa wanda kamar yadda ya faɗa mashhuru marwi sunaini au talata kuma yake cewa aziz marwi sunaini au talata marwi mashhuru marwi fauka ma talata to a nan kun ga mutum uku ne suka ruwaito shi a bisa istilahan wannan wanda na karanta kasidarsa watakila shi ma zai shiga a cikin har wa yau aziz din ne aha وأن محمدا رسول الله sannan kuma har wa yau wannan hadisi da kwai maganan malamai a kansa da ba domin shi bukari ne ya ruwaito shi ba da sun yi magana a kansa domin shi abdullahi ibn umar wanda ya ruwaito wannan hadisi dan sai na umar ibn khattab ne lokacin da larabawan kauye sun yi ridda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ce sallah kam za su yi amma wannan zakka dai suna ba annabi ne tunda ya bar duniyar za su bayar ba sai na abubakar ya ce a'a zai yake su sai na umar ya ce masa ya za ka yake su suna ce la ilaha illallah mutumin da yake yana faɗin la ilaha illallah ya za ka yake shi shi sai na abubakar yake masa to zan yaƙi dai mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka tunda Allah ya ambaci sallah a Qur'ani wurare daban-daban wato kusan ɗarruka sannan duk inda aka ambaci sallah ana ambaton zakka tare da ita mutumin da yake shi zai yi sallah amma ba zai ba da zakka ba to wannan mutum zan yaƙe shi to anan sai na abubakar ya yi amfani da kiyasi to da a wanda suka kawo sun ce me yasa in wannan hadisi yana na wurin sayyidina Abdullah bin Umar bai gaya babansa ba cewa abinda sayyidina Abubakar yana yi din nan hujjarsa ba kiyasi bane akwai nassi ma ga hadisin da muka ji wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma bai faɗa ba to wasu suka ce a'a ai malami ba duk abin da ya sani lokaci daya yana sauko masa ba wani lokaci malami abin da ya sani ma in ya fi mauce sai ya rasa abin da zai balle ma a ce kasa duk gaba daya sun hargitse hankalinsu ya tashi wasu sun kafirce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga kuma mutane ana cikin wato kewan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma ana cikin tashin hankalin zaɓe da aka yi na zaɓe na sayyidina Abubakar ya zama khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata kila wannan shi yasa Abdullahi bin Umar din nan wato ya manta bai yi babansa magana ba kuma wani lokaci wasu kuma suka ce wani lokaci malami watakila ya san abin amma ya yi tunani a ciki har ya fidda hujja yakan sa wannan ba zai yiwu ba watakila sai mantuwa wato mantuwa ko kuma za a ce tafsiri ko kuma a ce dai wani wata rafkanuwa ta samu mutum ta hana shi ya fidda zubdar abun ya zo ya kafa hujja musamman ma yanda abdullahi bin umar yana ladabi a tare da sayyidina umar da sayyidina abubakar har ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye su cewa cikin itatuwa wane itaciya wane itaciya ce ta yi kama da mumini kowa yana tunani suna ta kama itatuwan ƙauye ko kuma jeji sai na abdullahi bin umar ya ce na tuna dabiniya ita ce ta yi kama da mumini amma saboda ni ne karami a cikin mutanen na ji tsoron na yi magana a ga rashin kunya ta na yi shiru ban yi magana ba daga baya da na gaya babana yake ina ma da ka faɗa wallahi ya fi min duniyan nan bincike da dukiya a bani da ka a ce ɗana ya samu wannan abu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wataƙila wannan eh shi ma zai hana shi ya faɗi wannan magana wannan fa duka kan ƙarin abin da ya zo cikin hadisi wa yuqimu salata wa yutu zakata shine fa magana duka wannan garibanci da jayayyar da aka yi duka akan wannan matsala ne to wannan hadisi dai kamar yadda muka fata wato yayi yana amfanin sa dai ga inda aka nuna zai yi amfani ta wani wuri wajen garibul hadis wani wuri kuma wajen azizul hadis wani lokaci kuma zai kasance daga mashhurul hadis domin shi ibnu umar bai yi infiradi da shi ba don wannan hadisi ibnu umar ya ruwaito shi abu hurairata shi ma ya ruwaito shi amma da wancan kaifiya wanda muka faɗe ta na أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم الله بحقها وحسابهم على الله وانت الرواية تو أبسا وانت الرواية كاغا شورا كاكاما وانا hadisi. a takaice dai wannan hadisi duk da abin da aka faɗa ingantacce ne saboda bukhari ya ruwaito shi kuma duk hadisin da bukhari ya ruwaito shi mazajensa wato sun riga sun tsallake gada kamar yadda malaman hadisi suke faɗa bismillah umirtu an uqatila an-nasa maza
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله an umurce ni da na yaƙi mutane duka ba wai in kashe su ba a'a in yaƙe su yaƙi din nan shine ka nuna mutane cewa kowa wanda bai shiga karkashin abin da ka zo da shi ba to yana yaƙi da kai shi yasa wasu sun fi da kansu daga wannan fada wato daga wannan yaƙi da shiga karkashin ahad ko kuma zimma wasu kuma sun fita daga wannan yaƙi da ba da jizya wato biyan jizya wasu kuma sun fita daga wannan da shiga addinin musulunci sun shiga addini to mutane sun kaso kashi kashi kamar yadda muka faɗa domin kafirai waɗanda sun nemi manzo Allah ya ba su dan lokaci za su yi tunani amma kafin lokacin ba za su yi fada da shi ba za su yi fada da shi ba ba za su taimaki wanda zai yi fada da shi ba za su zauna akan abin da su suke kai su ko shi annabi kuma ya bar su tukun ya ba su dama waɗannan kaga mu'ahadun waɗanda an yi musu ahad akwai kuma kafiri wanda shi ya yarda zai zauna a ƙasar musulmi amma zai biya jizya kaga waɗannan kuma ahlul zimmati to duk waɗannan suna daga cikin waɗanda an aiko su shi zuwa gare su amma kuma wato bai yaje su ba ko kuma bai yi fada da su ba abin da ya hana ko alkawarin na dan lokaci a basu dan lokaci din nan ko kuma wannan jizya da aka fada jizya sai ta tsaya matsayin wato sun musulunta kenan ko da shike shirka yana nan ya hada mushrikan larabawa din da yahudu din da nasarar duk gaba ɗaya shirka ta hada su amma abin da ya rabe waɗannan da waɗancan waɗancan aka ce ko su musulunta ko kuma a kashe su ba za a karbi jizya daga hannunsu ba su larabawan amma waɗannan ma abota littafi aka ce to su ko za a yaƙe su ko kuma wato su musulunta ko kuma su kaura su bar kasar musulmi ko kuma su zauna karkashin hukuncin musulunci su biya jizya to duk wanda ya yarda da ɗaya daga cikin waɗannan fuskoki ko ya musulunta ko ya shiga cikin karkashin hukuncin musulunci to ya fita daga wannan ka'idar yaƙi da aka ambata a nan duka an umurce ni wanda ya bada umurni anan shine Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in yace an umurce ni to an san Allah ne ya umurce shi in sahabi yace an umurce ni to an san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya umurce shi to sauran tabi'ai sun ce tabi'in yace an umurce shi yakan dauki abu uku ko ni tabi'i ne ya umurce shi ko sahabi ko kuma annabi yakan iya faɗi faɗi duka aha har sai sun furuci da kalmar shahada cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah a ya aiko shi zuwa dukkan mutane kuma su tsayi da sallah su fidda zakkar dukiyar da Allah ya ba su فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام to idan suka aikata wa'annan abubuwa da aka ambata wato idan sun faɗi wannan kalma ko kuma kamar yadda muka faɗa sun shiga ƙarƙashin hukuncin musulunci cewa sun yi alkawarin zaman lahiya da musulmi ko kuma sun yarda su biya jizya in sun kasance daga ma'abota jizya ne su ne yahudu da nasara da majusawa wato mutanen iran waɗanda dama suna da alamar littafi wato suna bin zardosh ko kuma zoroaster to idan suka yi suka aikata abin da aka faɗa ɗin nan to sun karɓe daga garin ni jininsu da kuma dukiyoyinsu jininsu ba halatta in taba ko kuma dukiyoyinsu ka ba halatta gare ni taba su illa bi haƙƙin islami sai da haƙƙin musulunci kamar waɗanda suka hana zakka to za a karbi wato haƙƙin zakka daga gare su domin haƙƙin zakka haƙƙi ne na musulunci to amma mutumin da ya ƙi yin sallah kaga za a tilasta masa a gina shi har ƙarshen lokaci a kashe shi to shi mai zakka fa shi ma za a kashe shi ne a'a mai zakka ba za a kashe shi ba amma za a yaƙe shi a karbi zakka karfi da yaji daga gare shi domin sallah tana buƙatar niyya saboda haka sai in ya yarda sannan ya yi ta amma zakka da yake ibadatun badaniyatun qabilatun lin niyabati saboda haka yana wata yuwa a yaƙe shi a karbi zakkar a bayar kuma a bar shi da abin da yake zuciyarsa na munafunci ne ko na taurin kai ne sai a bar shi shi da Allah wato ba za a kashe shi akan zakka ba sai dai in ya zo a hili yake shi bai yi imani ma da zakka gaba daya ba saboda haka sai na abubakar bai kakkama bai kakkama su ya sa su fursuna ya karkashe su sabran ba a'a ya yaƙe su ne waɗanda sun tuba yana ce su a bar su waɗanda suka tuba waɗanda sun ce su sun dage ko za su mutu dai su mutu amma ba za su biya wani kuɗi ga wani mutum ba banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wayannan ko ya yaƙe su har ille ko sun tuba ko kuma an kashe su to saboda haka an ce fada domin fada da mutum ba kashe shi ba akwai bambanci tsakanin kisa da fada da mutum saboda haka a zakka za a yi fada da mutum akan sai ya biya zakka aha shi azumi ko an ce za a daure shi a ajiye shi wani wuri a hana mishi ci da sha har dare eh abin da yasa ba kawo hajji da azumi a cikin waɗannan abubuwa ba domin ibadoji na musulunci akwai ibada wanda ta waje ba akan kowa da kowa kamar kaga tauhidi ba mutumin da Allah ba shi hankali ya ba shi hace zai ce zai gagari wato fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace za ta gagare shi haka kuma wato batun wato sallah idan mutum ya balaga kuma yana da hankali ya san kuma abin da zai faɗa a cikin sallah ai sallah ta waje ba kansa zai yi ta amma kaga azumi sirri ne tsakanin shi da Allah ko ya ci ya cika ciki a gidansa ya fita wane ne zai san cewa ya yi azumi ko kuma wane ne zai san cewa ya ci abinci za a sani ne ai ba za a sani ba saboda haka kaga azumi ya bambanta an bari akan irada lalle a samu niyya saboda haka an ce niyya ita ce azumi don haka mutum ya bayyana niyya hajji kuwa malamai sun yi magana akan wajibi wajibi ne to amma alal fauri ko kuma alal tarahi idan mun ce a shekara na biyar a wata riwaya a shekara na biyu ko a na biyar ne waje ba kuma shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam bai idar ba sai a shekaran tara kaga alal tarahi kenan in kuma ya waje ba ne a shekara na takwas sannan maza Allah sallallahu ko kuma na tara din maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar ya idar a shekaran tara to kaga anan ala alal fauri kenan to malamai sun yi sabani akan wajibi saboda haka kaga batun zakka idan mutum yana da shanunsa yana da gonaki ya yi amfanin gona tara shanu sun isa zakka kaga sa'i ana iya aika shi ya je ya karfi wannan zakka in ya ki za a yake shi ta amma tsabar kuɗi fa ko yake ba shi da shi a za ka yi da shi da yake za ka koma ka zo gudu yake maka ni ba ni da kokobo ko kuma abin da yake kai na abin da yake hannu na ba shi ne na wasu mutane ka ga ba za ka iya kayake shi akan waɗannan ba saboda waɗannan dalilai wato a kama mutum a hukunta shi a kashe shi sabran akan tauhidi ko kuma sallah sauran wato zakka za a yaki mutum zakka kan dukiya wanda ya bayyana za a yaki mutum dole sai dole ma sai an karba a hannunsa to dangane da azumi za a tsare shi ne har sai ya tuba shi ne abin da aka faɗa hajji ko za a bashi tsakanin shi da Allah in yake wato bai samu damar zuwa ba misali yana da dukiyar yace maka bashi da lafiya fa ya za ka yi da shi yace maka bani da lafiya ba zan iya gini ba ai sai sai dai a- sai dai a- a bar shi a lalace shi to saboda haka akwai bambanci tsakanin waɗannan rukunai guda biyar din nan akwai rukuni wanda yake ya wajibi ne akan kowa da kowa wato shine tauhidi akwai rukuni wanda yake wajibi akan dukkan baligi shine sallah akwai kuma rukuni wanda yake wajibi akan baligi amma ba za a tilasta masa ta wajen wato a yaƙe shi ko a kashe shi ba sai dai a tsare shi shine azumi akwai kuma wanda za a yaƙe shi ko da fadan ya kai ya mutu za a yi har sai an karfi haƙƙi daga hannunsa shine zakka batun haƙƙi to manzo Allah ya riga ya zartar da hukuncin mutumin da ya samu iko zuwa haji sai ya ki ya yi haji har ya ji ya mutu to ko kuma har har ya kai ya ya ki har lokaci ya kure masa to in ya so ya mutu ba nasari ko kuma in ya so ya mutu ba yahudi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to bambanci kenan tsakanin waɗannan hukunce hukunce guda biyar din Mhm.
وحسابهم على الله to wannan idan suka aikata sun furuci da kalmar shahada ko sun aikata bayanannun ayyuka na addini din nan to za a bar su sun tsare kansu du- jininsu da dukiyoyinsu inda akwai munawunci a cikin zukata to wanda zai yi musu bincike kuma hisabi da- zai yi musu bincike da hisabi akai shine Allah ubangiji madaukakin sarki Mhm.
باب من قال إن الإيمان هو العمل to malaman hadisi dai akan wannan hadisi wato daga wannan hadisi ne suka karbi cewa idan mutum ya yi ikrari da tauhidi to duk abin da ya yi na laifi ba za ka kafirta shi ba saboda ka gan shi yana aikata sako to musulmi ne ba za ka ce masa kafiri ba don haka ya kamata a san ka'idojin wato batun hukunci na musulunci to babu man qala innal imana huwa al-amal wasu suka ce imani shine aiki ma gaba daya wato ayyukan nan tarin su ayyukan musulunci tarin su shine imani Mhm. amma idan mun koma ga qur'ani za mu iske an bambanta tsakanin imani da aiki da yawa cikin ayoyi ubangiji yana ce innal ladzina amanu wa amilus salihati sai kaga ya ambaci imani sannan ya zo ya ambaci ayyuka na kwarai Mhm.
بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa wa tilkal jannatu to wancanin ka aljanna allati uristumuha wanda aka gadar muku domin mumini a cikin aljanna zai gaji gidansa wanda aka gina masa kuma zai gaji gidan kafiri wanda da ya shiga aljanna da ya samu wanda dama kowa yana da gida a cikin aljanna a- yana da gida kuma a cikin wutan kafiri ma yana da gida a cikin aljanna yana da gida kuma a cikin wutan to mumini sai a gadar masa gidan makwabcin shi kafiri kafiri kuma sai a bashi gidan da da an shiryawa mumini a cikin wutan kuma shi kuma zai gada kowa ya samu to wa tilkal jannatu allati urithtumaha hakika wancanin ka aljanna wadda kuka gada kun gada ne bima kuntum ta'malun da abin da kuke aikatawa wato da imanin ku shine abin da shi imam bukhari yake nufi da wannan aya
قال عدة من أهل العلم da yawa daga cikin malamai wato masana ilimi suka ce في قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون to da yawa daga cikin malamai sun ce inda ubangiji yana ce fa wa rabbika rantsuwa da sunan ubangijinka madaukakin sarki lalle wallahi za mu tambaye su dukkan su daga abin da suke aikatawa ko kuma abin da sun kasance sun aikata a duniya to menene abin da suka aikata a duniya shine yace malamai sun ce qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah shine abin da za a tambaye su akai daga cikin malamai dai waɗanda sun faɗi wannan magana limamin mu Malik ibn Anas limamin wannan mazhaba shi ma ya faɗi wannan magana haka kuma a mujahid shi ma ya faɗi wannan magana لمثل هذا فليعمل العاملون limisli hada falyamal al'amilun da samun irin wannan sakamako ne ma'abota aiki ko kuma ma'abota aiki dai su aikata ma'ana ga samun wannan matsayi ne wato a faɗi la ilaha illallah ko kuma saboda wannan ne masu aiki su aikata abin nufi ne domin wannan ne muminai su yi imani shine abin da bukatan shi imam bukhari din anan
حدثنا احمد بن يونس وموسى to a nan da shi bukari yana so ya nuna mana cewa shi abin da ake nufi da imani din nan ashe wayannan abubuwa faɗi da baki yarda wato kudure da zuciya duka haɗe da ayyukan da mutum zai yi da gabafinsa duk sun shiga a ciki saboda haka imani baya inganta sai ya tara waɗannan ya haɗa waɗannan abubuwa duka saboda haka magabata na kwarai suna cewa al-imanu qawlun bil lisani wa aqdun bil janani wa amalun bil arkani wato faɗi da harshe sannan kuma kuduri da zuciya sannan aiki da gabaɓo
حدثنا احمد بن يونس أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي يا دنجنا شدا كاكرسا وموسى بن اسماعيل موسى ابن إسماعيل شين أبو سلمة تبوزكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد وأتو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ابن عوف
قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب